بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goda godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 19 ga watan juma'a ula hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda yake daidai da 31 ga watan uku a shekara ta 2013 kamar yadda muka saba dukkan lahadi ba'ad al-fajr rana ce ta karatun mu nasiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga littafin ar-rabi' al-maktum na malam safiyur rahman al-mubarak furi kuma yau za mu tashi insha Allah inda malami ya sa mana matashiya ghazwatu bahran haka ne yawa makon da ya gabata mun yi magana akan yadda aka kashe babban maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin Yahudawa Ka'ab ibn al-Ashraf da dabarar da aka yi masa har rayuwarsa ta zo ƙarshe a hannun su Muhammad ibn Maslama da waɗanda suka taya shi daga cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ghazwatu Bahran malami yace wa hiya duriyatu qitalin kabira wata tawaga ce ta patrol ta yaƙi in an ce duriya kamar patrol wanda ɗan sanda suke yi ɗan sanda suke na zagaye gari yau amma wannan ya ce babba ce cewa mu kan salatu mi'ati muqati gudan abin da ta tara shine mayaka kimanin 300 qadaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugabance ta shi yasa kuka ji an kira ta ghazwa kamar da muka saba kuma muka tattauna a baya ta kasance ne fi shahri rabi'in al-akhir a watan rabi'in al-akhir ga na rubuta sunan watan daidai da kullun zamu ji muna faɗi ko ana cewa rabi'in al-awwal ba rabi'il awwal ba rabi'in al-akhir jumada al-ula saboda jumada mace ne jumada al-akhirati shi kuma shi ma mace ne wani سنة ثلاث أشكالة أكو إلى أرض زوى وتقصى يقال لها بحران وهي معدن بالحجاز ونولين الحجاز من ناحية الفرع بنجل الفرع كون وادي ببا ممكن يتهود مدينة داش مكة أنا كده سوادي فرع قرية زينة لأني وانا سنة وانا وجه جنة فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يدون أو النولي watan jumada rabi'in al-akhir cike gaba daya thumma jumada al-ula sannan watan jumada al-ula shi ma wato yana wannan wuri min as-sanati ath-thalithati min al-hijra a shekara ta uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin shekara ta uku daga hijira thumma raja'a ila al-madinati sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina wa lam yalqa harban bai haɗu da wani yaƙi ba ma'ana ba a yi yaƙin ba fita sai dai an fita tunda an fita ku sunanta gazuwa na gaya mana ko ba wai gazuwa lalle ya zama an yi yaƙi ba shi yasa ake kiran in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da shirin yaƙi to ana ce mata gazuwa kamar yadda za mu zo mu gani yaƙin tabuka da ya shahara ana cewa yaƙin tabuka duk da ba a yi shi ba amma sunansa ne gazuwa ta tabuka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita to bayan wannan sai ce sariyatu zaid ibn harisata wannan ita kuma an sa mata wannan suna saboda wanda ya shugabanci ta a yace wa hiya akhiru wa anjahu dawriyatin lil qitali qama biha al muslimuna qabla uhud ita ce tawaga wato ta ƙarshe kuma mafi nasara wadda aka ci nasara sosai wadda aka fita yaƙi wadda musulmi suka taɓa yin ta kafin yaƙin uhud saboda girman adadin da kuma nasarar da aka ce a shi kuma ita ce ta ƙarshe sannan yaƙin uhud ya zo duk waɗannan abubuwa in ba ku manta ba ya gaya mana an yi su ne kafin yaƙin uhud yawwa shi yasa dab da kaɗan gashi nan yaƙin uhud ya zo to shine sai ke cewa waqa'at fi jumadal akhirati sanata 30 ba'da al-hijra wato ta auku wannan sariya kun ga an kira ta sariya ita kuma saboda me ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki zaid ibn harisa shi ya shugabanci sahabbai aka yi wannan fita yawa ta auku a shekara a watan jumada al-akhirah shekara ta uku yace wa tafsiluha bayanin ta dake dake anna quraishan shine cewa quraishawa baqiyat ba'da badr yusawiruha al-qalaq wal-ittirab quraishawa sun dake wato bayan yakin badar da damuwa ta zuci da rashin natsuwa da kai kawo akan matakin da za a ɗauka ya daɗe yana yawo a zuciyarsu shine yusawiruha waje as-saifu sai kuma ga lokacin wato bazara yayi lokacin zafi waqtaraba mawsimu rihlatiha ila sham gashi kuma lokacin tafiyarsu da suka saba zuwa sham ta zo رحلة الشتاء والصيف هو وده ألا مأتي يجا من أسفل القرآن سورة الإيلا فيه تقال لوكسن صيف النن يضو لوكسن صيف شين سكت فيها زوا شام فأخذها هم آخر tunda ga nan sai wata damuwa kuma sabuwa ta zo musu domin ƙarfin tattalin arzikin mutanen makka dama a kasuwanci yake to hanyar da za a bi yanzu a je sham ta zama matsala saboda musulmi suna kan hanya ba dan adam zai je sham in dai mutumin madina ne a mutumin maka ne shi to sai ya biyo ta madina wannan mun shi a baya ko yawwa shine dole kaga akwai tashin hankali yanzu ya za su yi qala safwan ibn umayya safwan ibn umayya wanda muka karanta kissarsa a baya daga cikin waɗanda suka suka tsara koyi goyi bayan amr ibn wahab ko umar ibn wahab ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ku manta ba mun yi a baya wannan ko yawwa to qala sai yace li quraish yace wa quraishawa wa huwa alladhi nakhabathu quraish fi hadha al'am li qiyadati tijaratiha ila sham to mun da ma duk shekara kin za a yi tafiyan nan suna zabar wani ne mutum ɗaya su ce to kai zaka jagoranci wannan tafiya ta kasuwancin mu bana to bana kuma a wannan shekara sai aka zaɓi safwan ibn umayya cewa shine zai jagoranci wannan ayari na kasuwanci zuwa ƙasar sham sai aka ce da shi a sai yace kai inna yace wa mutane inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa sahbahu muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa in ji shi safwan ibn umayya awwaru alaina matjarana sun lalata mana wato kasuwancinmu in an ce awwara shi ka lalata shi kamar da shi mutum aka lalata shi koma guda ɗaya a ce mutum a'awa yawa ma'ana sun lalata mana sun ɓarnata mana hanyar mu ta zuwa kasuwanci yace fa ma nadri kaifa nasna'u bi ashabihi mu yanzu ba mu sanya zamu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum la yabrahuna as-sahila gashi kuma ba su bar hanyar mu ta abin nan gabar ruwa ba hanyar da muke bi ta gaban ruwa ta hanyar wato ruwan jidda da yayo yambo shi domin shi ne kwararo kan hanyar da ake bi a tafi wato zuwa sham to musulmi suna nan suna dako kan wannan hanya yace wa ahlus sahil su kuma ƙauyawan da wato kabilun da suke zaune a wannan gabar teku domin mun sani in ba ku manta ba kullum shi da magancen sira yana son in kana karanta shi to kana haɗa labarin baya da kuma na yanzu bayan mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa Madina dabarun da yayi menene akwai hanyoyi da za su tafi zuwa Sham ya sami tsare su kuma kabilun Larabawa da suke tsakanin Madina da Yambo da hanyar Badar ya tattauna da su wasu ya ja hankalinsu suka dawo gefensu aka alkawarin zaman lafiya da su akwai kuma waɗanda suke gabar teku nan gidajensu suke to su ma ya shirya da su suka yi kintsi na zaman lafiya ba kuma ta wannan ba to akan su yake magana shi yanzu safwan bin umayya cewa gashi su ahlus sahil wato mutanen da suke zaune a kan gabar teku a kan zirin wannan hanya din da yake cewa yace qad wada'ahum yayi yarjejeniyar zaman lafiya da su shine wada'a muwada'a kenan wa dakhala ammatuhum ma'ahu mafi yawansu sun shiga tare da shi wasu sun musulunta wasu kuma sun sa hannu na yarjejeniyar zaman lafiya da shi don haka ba za su bar mu mu wuce ba fama na diri aina na suluku yanzu don haka ba mu sani ba wace hanya za mu bi in ji safwan ibn umayya shugaban tawagar kasuwanci na wannan shekara ina fata muna ganewa yace wa in aqamna fi darina in kuma muka zauna a gidanmu ma'ana muka zauna a makka yau ba kasuwanci wannan shekarar akalna ru'usa amwalina to duk abin da muka tara kuma na wato hannun jarin da za mu yi kasuwanci da shi to fa shi za mu cinye in ko aka cinye hannun jari kaga kasuwanci kuma ya mutu yawwa falam yakun laha min baqa'in ba zai zama tana da wata wanzuwa ba ba abin da zai rage na wannan wato hannun jari namu za a lalata shi wa inna ma hayatuna bi makkata ala tijarati ila shami fi sayfi rayuwar mu fa a makka din nan mu ta dogara ne kacokan akan kasuwanci da muke yi zuwa sham lokacin barza wa ila al-habashati fi shita'i da kuma zuwa habasha in lokacin wato hunturu ne lokacin bazara lokacin zafi su tafi sham lokacin hunturu kuma sanyi su tafi habasha kuma haka al'ada take ita kuma ce wadda Allah madaukaki ba mu labari a surar li'ila fi quraish a ila fihim rihlat ash-shita'i ash-shita ay ila al-habasha was-sayf shi kuma ila min ila aina ila sham to wannan diga complain shugaban tawaga ya kawo ya za a yi sai tattaunawa yace wa daratil munaqashatu hawlahu hawla hadha al-mawdu' sai aka fara tattaunawa shine munakasha wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara dangane da wannan mawdu'i fa qala al-aswad ibn abd al-muttalib li safwan sai al-aswad dan abd al-muttalib yace wa safwan shi ga shawararta abinda za ku yi bana shine tanakkabi tariqa ala sahil ku nisanci wannan hanyar ta gaban ruwa shine tanakkab na ki ma'ana mubta'id wa khudh tariq al-iraqi ku je ku kama hanyar zuwa iraki hanyar zuwa iraki wa hiya tariqun tawilatun jiddan tahtariqu najdan ila sham hanya ce mai tsawo wadda kafin ka je ta sai ka bi ta najdu wanda ya san yadda wurin yake a yanzu da sunayen da suke da shi mun san in ba kuma ta ba mun yi kwatance da yawa a lokutan da muke wannan karatu da inda madina take ku dauka madina tana nan mu ɗauka nan shine arewaci maka kuma tana nan misali nan ne kudu misali mun gane ga inda madina take ga inda maka take in kana zancen najidu ku najidu kuma daga gabas take ko kuma mu juye misalin yadda za ku fahimci mu kalle shi a gabas din mu ce yanzu kudu mu ce yanzu kudu nan nan ne arewa ko tamu yawwa to mu ɗauka madina tana nan gefen shine arewa nan gefen kuma makka to najidu kuma in za ka je najidu to gabas za ka domin najidu tana gabashin arewa mun gane idan mutumin makka za shi sham to dama ba shi da wata hanya sai ta wannan wuri ta madina dole ya biyo straight haka ga yambo a can inda aka yi yakin badar mun gane yawwa yamma ne daga wajen yamma yamma wajen gefen kuma wato kudu daga bangaren madina kenan to idan mutum ya taho dole sai ya zo ya ketare madina sannan sai ya tafi sham domin sham in na gaya mana sham in aka ce sham kasashe hudu su ne sham ina ina siriya ta yanzu da jordan da palestine da lebanon waɗannan su ne ake ce sham to in za ka je akwai ruwa sai ka tsallake shi amma kafin nan sai ka je tabuka in ka wuce madina daga madina zuwa tabuka kawai kilomita 700 ne a yanzu kenan kilomita lissafin kilomita to sai an je nan sai kuma tsallake ruwa to kana tsallakewar ruwa sai ka shiga sham ga falastin ga isra'ila ga da ake cewa isra'ila aka kwace falastin ake kira ta isra'ila yanzu ko to da sham da sauran da kai jordan da sauransu duk anan suke to amma in kana so ka je wancan wuri ya zama wannan hanyar ta madina an toshe maka ita to baka da hanya sai kuma ka ta baya sai kamar gabas sai kai wajen riyad nan ne ake ce ma najd area da take riyad da qasim har zuwa yanzu ana ce mata najd to idan zaka je wancan wuri kaga ka zagaye madina kenan ka kauce kai gabas sai kuma a zagaya sai a tafi to tsawon nata yana da yawa domin sai an bi ta iraki hanyar iraki ce domin iraki dama ta fi kusa da area najd da kusancinta da madina na fatan fahimci abin to shine shawara da suke bashi cewa ya kama ya rabu da wannan hanya ta gabar teku wadda take nan gefen ga yambo ga kuma jidda ko a rabu da wannan gefen sai ce wa hiya tariqatun tawilatun jiddan tahtariqu najdan ila sham sai ka keta najdu sannan ka je sham wa tamurru fi sharqai madina gani sai ka bi ta gabashin madina kun fahimci ai a lissafin nan ko ga madina ne ce in ka taho daga maka kaga dole ba za ka bi can ba yadda za ka yi wajen yambo da jidda sai ka zagaye ta gabashin madina sai ka yi can da fata mun gane misali yawwa ala bu'din kabirin minha kuma ya zama cewa kai nisa sosai kai nisa sosai daga ita madina ce wa kanat quraishun su kuma quraishawa sun kasance tajhalu hadhihi tariqa kullal jahli sun jahilci wannan hanyar ba su ba sa binta domin ba su saba bi ba matukar jahilci shine manan kullal jahili fa ashara al aswad ibn abd al muttalib sai al aswad ibn abd al muttalib ya bada wannan shawara ala safwan ga safwan an yattakhidha furat ibn hayyan ya dauki wani mutumi ana ce masa furat ibn hayyan min bani bakr wa wa'il daga kabilan banu bakr ibn wa'il kai dalilan lahu ya ɗauke shi a matsayin mai nuna masa hanya jagora zai kai su hanya wa ya kunu ra'idahu fi hadhihi ar-rijla zama shine shugaban sa a wannan tafiya mun gane abin to shawara ta zauna wa kharajat qiru quraish wannan ayari na quraishawa ya fita ya kudu ha safwan ibn umayya safwan ibn umayya shine shugaban sa akhadha haka ne akhidatan at-tariq al-jadida suna masu daukar wannan hanya sabuwa da aka kwatanta musu ta gabashi da za su je ta hanyar najidu su tafi sha illa anna anba'a hadhihi al-qafilati wa khittata sayriha tarat ila al-madinati shi dai kuma abin da basu sani ba shine labarin wannan ayari da kuma tsarin hanyar da aka bi na yadda za su tafi mana hanyar tafiyar da tsarin da za a bi a tafi ya harba ya tafi madina labari ya isa madina ta wace hanya gashi ne ya kawo mana wa zalika wannan abu ko ya kasance anna salit ibn an-nu'man wani ana ce masa salit ibn an-nu'man kana qad aslama shi ya musulunta kun san a maka wato tun bayan an yi hijira akwai mutanen da sun musulunta suna ɓoye musuluncinsu ba su kuma tashi sun tafi ba ba su hijira ba ai musa akwai su ko irin su akwai wannan salit ibn nu'man ijtama'a fi majlis shurbin sun hadu wajen shan giya wa zalika qabla tahrim al-khamri kafin a haramta shan giya lokacin ba a saukar da ayar daina shan giya ba to sai ya tafi mashaya ya je club za haka ake cewa ko yau ma'a nu'aym ibn mas'ud al-asja'i suka je shan giya tare da nu'aym ibn mas'ud al-asja'i wa lam yakun aslama izzaka shi kuma nu'aym din a wannan lokaci shine izzaka a wannan lokaci lam yakun aslama bai kasance ya musulunta ba falamma akhadhat al-khamr min nu'aym yayin da giya ta kama nu'aym ibn mas'ud ta kai masa matukarsa maye ya kai maye ta kwace hankalin me zai faru ta haddasa sai ya bude bakinsa ya ba da labari bi tafsili daki daki an qadiyati al'iri wa khittati sayriha ya ba da labarin komai da ya sani dangane da wannan ayari da kuma hanyar da aka tsara ta tafiyarta asra salib sai wannan salibin nan ya gaggawa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya ranka ya madina yarwi lahu al-qissa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da shi kaji kaji kaji kaji ga abin da ake ciki shige na ko labari ya bayyana wajen haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li waqtihi hamlatan take shine ma'anar li waqtihi annabi sallallahu alaihi wasallam jahaza sai ya tsara hamlatan wato tawaga ta campaign ma'ana wanda za ta tafi yaki shine ake cewa hamla ya tsara li waqtihi take a wannan lokaci wannan tawaga ta soja siwamuha mi'at rakib adadin su shine mutum ɗari mahaya fi iyadati zaid ibn harithata al-kalbi garkashi shugabancin zaid ibn harithata al-kalbi wa asra'a zaid hatta jahama al-qafilata zaid yayi sauri ba a bata wani lokaci ba har ya auka musu shine jahama in an ce mudahama dama shine abu a riske ka ka kama ka ba shiri mutuciya ka ɗauki نعم آه شيني كشوى وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة زيد بن حارثة أي قاوة har ya riski wannan tawaga ko ayari bazatatan ya musu bazata ala hini ghirratin lokacin suna cikin sake wato jikinsu a sake ba tare da wani tsammanin za a kawo musu hari ba shine ala hini zirra zirra shine dama mutum ya zauna kawai ya saki jikinsa a kawo masa hari babu zato yawa yace wa hiya tanzilu ala ma'in fi ardi najdin lokacin sun yi zango a wani ruwa a ƙasar najdu yuqalu lahu arda sunan ruwan kenan kan hanya bil fathi fasukuni ana karanta shi arda da fatahan qafun da kuma sai kuma sukuni na ra'un fastula alaiha kulliha sai ya rinjaye akan wannan ruwa baki ɗayansa da kuma kafilar baki ɗayanta ma'ana ya hau kanta aka ci ƙarfinta ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة لوكسن صفوان ابن أمية da shi da waɗanda suke tare da shi masu gadin wannan ayari ba su da wani abu illa kawai su tsere su gudu abin ya fi ƙarfinsu wa asarar musulmuna dalilal kafilati a lokacin musulmi suka kama suka ribaci wannan wanda aka ɗauka don ya zama shine jagora mai nuna hanya wani ne sunansa furat ibn hayyan ko yawwa wakila wasu kuma suka ce wa rajulai ne gairahu da wasu mutanen ban ban da shi duk aka kama su kamammin yaƙi wa humilu ko wa hamalu kai as-sahaba kenan su sahabbai suka ɗauki ganimatan kabiratan min al-awani wal fiddati kanat tahmiluha al-qafilatu suka ɗauki wato ganima mai girma na daga kayan awani mazubi mazubai da yawa da sukan ɗauki dama sukan jera mazubai na kwano a kai wa mutanen sham sannan kuma su siyo wasu abubuwan da zinare ainihin azurfa kanat tahmilu halqafila wanda su wannan tawaga ko ayari suke ɗauke da su a quddirat qimatuha bi mi'ati alf wato sun kai kimar wato kayan in aka kaddara su aka yi musu kima kayan da aka kwace na ganiman nan sun kai dubu ɗari dirhami dubu ɗari wannan kuɗi ko ba mai yawa ba ne ko a wancan zamani ɗin ba kaɗan ba ne ko a wancan zamani ma'ana kuɗi ne mai tsabar yawa sosai asama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi ganimata annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya raba wannan ganima ala afradis sariyati akan su waɗannan da aka tura su wato wannan fita ɗin ta wannan sariya ƙarƙashin zaid ibn haritha ya raba musu wannan ganima domin dama su ne suka fita ba a akhdhil khumus bayan an dauki khumusi shi khumusi dama ana daukar su ne a dalilin me in aka samu ganima ko faidi haka ne yawa inda ake samun zancen khumusi kenan a shar'ance ko kuma idan mutum ya tsinci rikazi a gidansa musa rikazi dukiya da mutum ya tsince shi a filin da ko ya tsinci zai yi gini sai ya samu wata dukiya ta jahiliya shine binnan jahiliya ake ce masa to ne shi ma hukuncinsa shine a cire kumusi shine zakarsa bayan wannan ba inda aka ce a karbi dukiyar mutane da sunan kumusi kumusi iya maganar fai'i ne da kuma ganima yawa sauran abin da ake karɓa daga hannun mutane a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kawai a karbi zakka ta wajibi ta farilla idan mutum yana da dukiyar da ta kai nisabi sananne kuma kashi ɗaya ne cikin arba'in in dukiya ce kashi ɗaya cikin goma in kayan noma ne da aka shayar ta ruwan sama kashi ɗaya cikin ashirin in ta hanyar noman rani aka yi wannan shine abin da musulunci ya sani ya ka ba a ɗora mutane wata dukiya ban da wani sannan sai ke cewa wa aslama haka furat ibn hayyan sai furat ibn hayyan shi kuma ya musulunci ala yadihi sallallahu alaihi wasallam wai furat ibn hayyan dan jagora yawwa yace wa kanat ma'satan shadidatan wa nakbatan kabiratan asabat quraishan ba'da badr wannan abu da ya faru ya kasance wato wani abin bakin ciki mai tsanani kuma musifa ce babba ta shafi ƙurayshawa wadda ta kama su ta same su bayan yakin badar da laha qalaq quraish wa zadatha hamman wa huznan yawa damuwa ta zuci ta ƙurayshawa ta karu ta tsananta sannan kuma bakin cikinta wato shi ma ya yawaita ولم يبقى أمامها إلا طريقان yanzu ba wata hanya sai hanya biyu da ƙudashawa za su su rayu da farko in ma an tamtani a an ghatrasa tiha wa kibriya'iha ko dai su bar girman kansu ji da da suke da shi wa ta'khudha tariqal muwala'a su kama hanyar zaman lafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ma'al muslimin su yi sulhu da musulmi yake nan ko au taquma bi harbin shamilatin ko kuma su yi wani yaƙi ga garumin yaƙi ga mamman yaƙi tu'idu laha majdaha at-talid wanda zai dawo mata da daɗaɗɗen tarihinta da kuma girmanta ma'ana wanda zai dawo mata da ƙimarta da barazanarta da kwarzininta a idon mutane at-talid shine daɗaɗɗe abin da ya daɗe ana ganin sa ma na ƙima a idon sauran ƙabilu wanda ake ganin ƙurashawa da shi don ya samu ya dawo kowa wa izzaha alqadim kuma a dawo mata da buwayarta da tsiya wa taqdi ala quwwati almuslimin kuma su kare wannan wato sojoji na musulmi karfin musulmi nan a rusa shi bi haythu la yabqa lahum saytaratun ala hadha wala dhak yadda zai zama cewa ba yadda za a yi musulmi kuma su ci gaba da wato samun wani iko da wani mulki ko akan wannan ko akan wancan ma'ana ba yadda za a yi ya zama cewa sun fi ƙarfin kuma ƙuraishawa abin da suke so kenan ya ce wa ƙadi tarat makkatu a tsariƙar saniyata maka kuma ma'ana mutanen maka suka yi shawara suka zaɓi hanya ta biyu ta ce hanya ta biyu ba zaman sulhu ba za a zauna ba ba za a sallama ɗin ba ba a yadda ba yaƙi kawai za a yi yawwa to kaga an fara jin ƙanshin yaƙin uhudu kenan gani yawwa hanyar da malamin ya bi kenan wajen kusan da abubuwan yake rabin wancan da wannan sai ke cewa fazadat ko fazada israruha ala almutalabati bi sa'd to tun daga nan kuma sai dagewar da suke shine israri dogewa ki da baya israrun su ala almutalabati bi sa'd na neman cewa lalle aje a karɓo ramuku a samo ramuku ma'ana a rama abin da ake musu a yakin badar shine sa'ad sa'ar shine dama ka yi abin da za ka lama abin da ake maka wata hayyu'u liliqa'il musulmin da kuma kintsi dan a haɗu da musulmi fi ta'abi'a ko fi ta'abi'atin kamila wajen kintsi wato suna suka suka kasance suna cikin kintsi kintsin kuma cikakke babu wasa a cikin sa wa tasmimiha alal ghazwi kuma suka tsaya da tsayen niyya niyya an ce tasmimi shi ma shine niyyar ka ka yanke babu taraddudi yanke abu babu taraddudi alal ghazwi fi diyarihim cewa lalle sai sun je sun yaki musulmi yakin kuma a gidan musulmin ba a gidansu ba su kaga gidan fita za a yi za a taho madina za a yi yaki wa kana zalika wa ma sabaqa min ahdafi min ahdafin wannan abun da kuma abin da ya gabata na wato abubuwan da suka auku to shine ya zama at-tamhid al-qawiyya li ma'rikati uhud shine shimfiɗa mai ƙarfi da aka yi domin yakin uhud da fatan muna fahimtar yadda abin ya kasance yau duk waɗannan abubuwa shimfiɗa ne domin a zo kan yakin uhud ya auku yadda su suke so ba yadda musulmi suke so ba mutum dama duk lokacin da za a yi irin waɗannan abubuwa ya danganci ƙarfin zuciyar da mutum ya sa a zuciyarsa kasa kullum musulmi ake san in irin wannan hali ya shiga zaburar da su da kwadaitar da su a shige don Allah to za mu ji kuma da waɗannan abubuwa da suka zo suka uku lokacin da saura sabon matashiya ce kuma da take buƙatar lokaci amma ko da shimfiɗar ta farko ma karanta daga ciki yawwa kafin mu je kan mu jeshi quraishin wa qiyadatihi sai zama nan za mu tashi mako mai zuwa mu ji farkon abin da faɗa dangane da ghazwatu uhud dangane da yakin Uhud yace istidadu Quraysh li ma'arakatin li ma'arakatin naqimatin shirin da Qurayshawa suka yi domin wato wani yaƙi na ramuko shine naqima intiqami ba shine karama abu ba yace kanat makkatu tahtariqu ghaizan makka dai tana konuwa don bakin ciki ma'ana tsabar bakin ciki ya kai matuƙa kowa ransa a ɓace yake alal musulmi akan musulmi ma'ana an fusata sosai an cika da musulmi mimma asabaha fi ma'arikati badr na abin da ya same su a yakin badr mimma asatin na abubuwan damuwa ko mimma asatil hazimati na wato damuwar yaƙi da aka ci ƙarfinsu wa qatlis sanadidi da kuma kisan gaggagangan wato manyan ƙurashawa wal ashrafi da masu darajar su wa kanat tajishu fiha naza'ati lintiqami wa akhdhi sa'ri kuma wannan zukata na mutanen makka ba abin da ke ciki shine abin da yake tajishu yana yawo a cikin zuciyar ya karfafa a cikin zuciyarsu shine me kisga ta arama arama a karɓo fansa ma'ana a yi abin da za a yi sai an yi ramuko da intikami da sa'ar duk ma'anar su ɗaya yace hatta inna quraishan har sai da ya kai quraishawa kanu qad mana ulbuka ala qatlahum fi badr sun hana a yi kuka kan waɗanda aka kashe musu a yakin badar sai mun karanta wannan a baya in ba kuma ta ba yawa har suka sa doka kada a ji wani mutum ya yi kuka a gidansa saboda kawai kada rauni ya bayyana ga wasu mutanen har labari ya kai gun musulmi cewa an ci karfin makafa gashi gashi gashi har kowane gida ma ana kuka sai suka sa doka wa mana umina listi'jali fi fida'il asara haka nan kuma suka hana a yi gaggawa wajen ba da fansar kamammun yaƙi ributattu da aka kama su hatta la ya tafaqqana almuslimuna dan kada musulmi su faka ga madama asatihim wa huzbihim su gano matukar bakin ciki da damuwar da suke ciki in dama mutum yana iya wannan ko ya ce a kar ma a nuna duk wani abu duk abin da aka saba yi na bikin mutuwa da waye a jahiliya ko aka hana shi domin wannan dole zai ba da haske ga musulmi cewa hakika fa mutanen nan fa sun karaya an cin musu ma'ana an kai musu matuƙa wajen wato yaƙin nan ya kai musu yadda zai kashe su yace wa ala ithri ghazwati badr bayan yaƙin badar kuma ittafaqat quraishun ala an taquma bi harbin shamilatin sai ƙurashawa suka kuma sake shawara cewa za su yi yaƙi shamila yaƙi wanda yake ga mamme na sha gaya mana harbin a larabci mace ne ba namiji ba a hausa kuma mai yaƙi namiji ne ko yawwa amma harbin shi yasa ko ya ce masa harbin shamila saboda mace ne a dukkan musulmin za su ɗauki wannan yaƙi kan musulmi tashfi ghaibaha dan su warkar da baƙin cikinsu ya tafi wa tarwi ghallata hibbiha kuma su shayar da abin da yake tafarfasa na tsabar damuwa da take zuciyarsu ma'ana dai kasan idan an cutar da kai ka damu ba abin da zai sanya maka rai irin karama kana ramawa sai ka ji baƙin cikinka ya tafi to shine abin da ke nufi anan sai ce wa akhadhat filista ibadi shine suka fara shirye-shirye lil khawd fi misli hadhihi al ma'araka dan kutsawa zuwa wannan yaki wa kana ikrima ibn abi jahl ikrima dan abu jahl wa safwan ibn umayya da safwan dan umayya wa abu sufyan ibn harb da abu sufyan dan harb wa abdullah ibn abi rabi'ata da abdullah ibn abi rabi'a aksar zu'ama quraish sune suka fi a cikin shugabannin ƙurashawa to su ne suka fi nishaɗan wata amusan yawwa wato suka fi karsashi da kuma wato kishi mai tsanani asalin nishaɗi shine karsashi yawwa li khawdil ma'arka wajen cewa kaje sai an yi wannan yaki domin su suka zauna suka yi ta zuga mutane a tashi mu yadda ba har mawaka suka ɗauko kamar da zamu ji suka sa su ta rera waƙoƙi domin su gwarzantar da mutane a tashi a yi wannan yaƙi wa awwalu ma fa'aluhu shine farkon abin da suka aikata bi hadha sadad a wannan karo a lokacin annahum ihtajazu al-ira allati kana qad naja biha abu sufyan suka kama suka tsare shine ihtajazu suka tsare wannan ayarin nan da ya tsira na abu sufyan ba ayarin abu sufyan ya tsira ba lokacin yaƙin badar ya wato sun aje kayansa da dukiyar da ya dawo da ita domin ai yana dawowa ne aka bi shi ba a same shi ba don haka ya tsira da wannan dukiya tana hannu mun fahimci abin to wannan sai suka aje ta wallati kanat sababan li ma'rikati badrin wanda ita ce sababin yakin badar wa qalu sai suka ce lil ladina kanat fiha amwaluhum suka ce wa waɗanda dukiyoyinsu ke cikin wannan ayare suka ce kai jama'a ya ma'ashar ƙuraishin ya ku ƙuraishawa inna muhammadan qad watarakum lalle muhammad ya zalunce ku shine watarakum zalamakum mun ga kalmar da ya fassara mana ko an ce watara da zalunci kuma da Allah yake ce walan yatirakum a'malakum Allah ba zai zalunce ku ayyukanku ba ba za ku yi aiki kuma Allah ya hana ku ladan ba ita ce wannan kalma din wa qatala khiyarakum ya kuma kashe zababbun ku fiyayyun ku manya manya a cikin ku fa a'inuna bi hadha al-mali haka ku masu wannan dukiya a cikin wannan ayati ku ba mu taimako da wannan dukiya za mu yi amfani da ita ala harbihi dan mu yaki muhammadu kun fahimci abin la'allana an nudrika minhu sa'ran kila mu sami ramukan abin da ya mana ta hanyar wannan wato dukiya da za ku ba mu ko a jabu li zalika masu dukiya suka ce a to shikenan ko dauka mana an ba ku ba'uha suka dauki wannan kayayyaki suka sai da su wa kanat alfa ba'irin raƙumi dubu ne kuma raƙumi dubu ko kaga haddi abin nan me za a ce a abin da ake karɓa na idan mutum ya kashe mutum me ake cewa biya yawa biyar mutum nawa kenan goma ko raƙumi ɗari sau goma to kaga kuɗin da yawa sosai wal malu hamsin alfa dinar dukiya kuma wato kuɗi dubu hamsin ne dinari dinari dubu hamsin ba dirhami ba ya ce wa fi zalika anzalallahu ta'ala a lokacin shi ne Allah maɗauki ko kuma ce dangane da wannan ne Allah subhanahu ta'ala saukar da aya cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu lalle waɗanda suka kafirta suna ci da dukiyoyinsu suna ba da dukiyoyinsu don me don su kange su kare mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fasa yunfikuna hato basu za su ci da dukiyar tasu sun mata kunu alaihi hasratan sannan za ta zama musu nadama shine hasra yawa sun mai yugulabun sannan kuma a ƙarshe za a ci nasara a kansu bushara kenan daga Allah subhanahu wa ta'ala yawa thumma fatahu babat tatawu'i sannan kuma aka shela aka bude kofar kawo taimako shine tatawu'i aka rika yawo da huluna kenan ko yadda muke yi yawo wani na cewa babu hanya mara tsari irin a ce ana buƙatar taimako mai ƙarfi kaga mutane suna yawo da wasu huluna a masallaci ya kamata a ce tsari ya fi haka in musulmi za su yi tsarin ginin masallaci ne ginin makaranta a tsara wani abu fiye da haka yawa a rika buɗaɗa abin da ƙarfin da ya fi ƙarfin hula in ka sa mutum hula dama abin da ke aljihunsa a wannan masallacin iya shi kake so ya baka yau so kake ko kai rabinsa ka kama zuciyarsa cewa wannan aikin fa da hanyar aljanna a sa ta a gabansa ya gani domin ya tashi ya je ya kama hanyar aljanna ya shiga in ko ana san irin wannan to ana mukhatabar mutane bi khitabin ghairi mithli hadha al-khitab Allah madauki dai taimaka yana da kyau da harkar ginin masallaci yanzu da ake ciki da harkar makaranta wato zama cewa an masu wani tsari daban fiye da wanda ake na duk juma'a ana cewa fi sabilillahi mutum ya ce fi sabilillahi ya shiru kuma ko wani wasu yan agaji su kama su yawo da hula to wannan dai yana taimakawa ba baya taimakawa ba amma faɗan abin da ake samu kaɗan ne ya kamata a ƙara buɗe hanyoyin da za a samu mutane a ja hankalinsu duk abin da ba a gwarzantar da mutane a kansa an musu nasiha ta musamman a kai ba to ana sakaci a kansa Allah maɗauki dai kyauta ya jama'a wallahi ba wanda zai mana harkar addinin nan fa in ba mu ba yauwa ya kamata mu san wannan abin da muka sa a gaban mu za a gina masallaci za a sai kayan kaza mu tashi tsaye a lokacin mu ga mu ne muka yi abu ba laifi je ka nemo taimako mu ne to amma irin abin da ake kawai kowa abin da ya zo a jibinka kawai shi kenan dauki wani ma naira ɗari zai sa kuma ya fita ya je ya sai kati naira dubu ya sa a wayarsa ko kudin makarantar yara menene gashi nan ana ta kashewa amma akwai damar da za a yi fiye da abin da ake yi ya kamata da Allah mu ƙara ƙarfafa zuciyarmu akan ayyukan alherin nan in ba mu yi ba to ba wanda zai zo daga sama ya mana kullum ina nanata mana wannan abu yau a tashi a ƙara ƙarfafa abin a kwanaki da muke zancen yadda aikin masallaci za a ƙara kintsa shi aka sa mutane kowa ya alƙawarin abin da zai bayar ai an yi wannan ko yau san cewa an tsaya iya wata uku aka yi ko wani labarin wata uku na ji yau to ya kamata a karfafa ya zama fiye da haka kullum dan adam ya ji cewa wannan aikin fa nasa ne ba wani ne zai yi ba wasu shugabanni ne za a ce shugabanni aikinsu su ne ko gidansu ne suke gyarawa ko wani abu don haka sun fi damuwa da wannan abu kowa a cikin mu ya ji cewa wannan aikin gidansa ne yadda za ka je ka gyara gidanka a sai kaza a sai kaza a zo a sa ka zo ka leƙa ka ce bibi wani ma abin ka sa ka ce a rushe maka saboda ka sake ya zama daidai da test ɗinka ko ba haka muke ce ba ko a kashe kuɗi to ya kamata a ce irin wannan tunanin masallatanmu da makarantunmu da muke koyar da yara mu sa wannan ihtimamin a zuciyarmu dangane da shi yawa in dai kun ga yanzu misalin wannan kafirai ne dukiyar da suke ji da ita har ana cewa idan ba a tafi fa an nemo wani an yi wani kasuwancin an ƙara samun dukiya ba to abin da ke hannu fa za a zauna a cinye amma aka zo aka ce su ba da shi kuma suka ce su ba da shi saboda me su kare mutuncinsu in mutum yana zancen mutuncinsa da tsarin addininsa to ya waiwai wani abu kuma da zai wato dakirar da shi ya hana shi taimakawa addinin musulunci ina ga da kyautawa kansa ba babu abin da dan adam zai wa kansa a rayuwar nan irin ya ɗauke wannan abu na aljihunsa ya ba da shi domin taimakon addinin Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wani in an yi irin wannan kiran ku duba suke hmm Abu Talha al-Ansari me yayi mai bayruha yana jin kawai lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ne lambunsa da yake ji da shi sai ga manzo Allah ba abin da yake da shi na dukiyar da ya damu da ita a rayuwarsa shi wannan yace amma ga ta ya bayar domin Allah subhanahu wataala kuma ba talauci ya koma ba mutane suna ganin kamar in suka bada dukiyar su aka taimaka addini ɗayan biyu ne ko dai za su koma talauci ko kuma wanda ya karɓi dukiyar zuwa zai yi cinye ba ita ce tuhumar da mutane suke yi ba ina me kake da shi da za a cinye maka ya kai kake so fa kai ake so ka taimaka wa kanka ka shiga hanyar da zaka samu lada duk abin da kake da shi in ka ci abinci a cikin ka ka je ban daki ka juye shi kuma ka bane wanda ka bari kuma har ka mutu ba kai amfani da shi ba nawaye ba naka bane na magada ne to ashe abin da zai je maka lahira shi ya kamata ka mai da hankali a kansa shine kai gefen da za ka ba da dukiyar nan ka ce wannan ai aikin addini da ita kuma duk abin da aka yi ko rijiya ce ko makaranta ce ta koyar da yara ko kuma ko menene ko ladansa zai ci gaba da zuwa maka bayan ka mutu har tashin kiyama ran da za a zo a hisabi fa Allah madauki zai ce ga rijiyar da wane ya bada kuɗi ake kaza ake kaza ake kaza duk wanda ya sha ruwa sai ladan ya zo maka duk mutumin da ya ɗauki kofi ɗaya na ruwa ya sha muna wasa da wannan harkar ko ba wasa muke da ita ba ya kamata mu tuno wannan abubuwan mu ga cewa abin da zai mana amfani shine babban abin da mu Allah ma dauke kyauta to shine sai ke cewa kuma fatahu babu tatawu'i li kulli man ahabba al musahamata fi ghazwi al muslimin suka bude kofar neman taimako ga duk mutumin da ya so al musahama ya ba yayi musharaka shine musahama yawa an kira wannan asali daga saham saham shine ka jefa rabanka wannan ma jefa nasa ko ka sa kibiyarka wannan ya sa kibiyarsa sai a samu wani abu shine daga nan aka samu musahama ko ana kiransa ishami a larabci fasihi ana cewa kuma musahama ta jawuza a fi ghazwi muslimin dan a yaƙi musulmi min al ahadisi suka samu tarkacen mutanen gari sune ahadisi kinana da kuma kabilun kinana wa ahli tihama da mutanen tihama sai su zo su taimaka wa aka zo lidalika anwa'an min turuq at-tahrid suka ɗauki kuma hanyoyi daban-daban na wato hanyar da ake yi a zaburar da mutane a da hankalin su shine tahrid an ce tahrid shine ka zuga mutane su tashi su yi abu hatta inna safwan ibn umayyah kai sai da ya zama safwan ibn umayyah aghra aba azzata ash-sha'ir wani mawaki sunansa abu azza sai da safwan ibn umayyah ya wato azrahu ma'ana ya ziga shi shi ma'ana azrahu ya ziga shi alladhi kana qad usira fi badr shi wannan abu azza din an kama shi yana cikin kamammun yakin badar kun ji famanna alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa baiwa mun san abin da faru a dama lokacin da aka maka mummun nan imma mannan ba'du wa imma fida'an ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe wasu yace a kyali su kawai su tafi wasu kuma aka ce an san masu kuɗi ne a garin su aka ce sai ba sai iyayensu ko ƴan uwansu sun aiko da fansa sannan a sake su to shi wannan Abu Azza yana cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi ku kyale shi kawai kama hanya tafi aka yafe masa mawaki ne ya iya wace sosai da zambo wa atlaqa sarahahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shi shine atlaqa saraha bi ghairi fidyatin ba tare da fansa ba mun gane ko wa akhadha minhu al-ahda amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari bakin sai ce kai ka dauki min alƙawari Allah ya koma biddahu kada ka sake kuma yin wani yunkuri kishiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kayi kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zambo sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba alƙawarin nan a bakin sa cewa to kayi alƙawari ba za ka sake yin waƙe da za ka yi zambo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ga musulmi ba ya dauki wannan alƙawari to wannan mutumin aghrahu shi Safwan ibn Umayyah sai ya ziga shi ala an yaqumu bi tahridil qawa'il didd al muslimi cewa ya sake yin wasu waƙoƙi in ya ziga ƙabilun larabawa wato su kawo kari kan musulmi ma'ana su zo a haɗa kai da su don a yaƙi musulmi kun fahimci zancen wa ahadahu ya ɗauki alƙawari gare shi annahu in raja'a anil ghazwati hayyan yughnihi cewa in ka dawo lafiya lau daga wannan yaƙi zan wadatar da kai ma'ana za mu baka dukiya mai yawa kaga kwaɗayi yawa yace wa illa yukaffilu binatihi ko haka yake yace in kuma ma bai yi wannan bai bashi dukiya ta wadata ba to zai dauki nauyin ƴaƴansa mata a gumba larabe ko ka dauki nauyin ƴar mace ƴar mutum mace kai masa komai saboda rashin dama su dauki nauyin nasu shi yasa suke zuwa bayan gari su mai su tona rami su jifa su su kashe su don haka kamar ayar ne wani abu ne na tsiraici a ce mutum ma na da ƴaƴa mata to shine yace masa abu ɗayan biyu zan maka ko a baka dukiya mai yawa ka zama mai arziki in ba a yi maka wannan ba ma za a dauki maka nauyin ƴaƴanka mata kaga an zuga shi zai manta alƙawarin da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama ya ko manta din Abu Azza ya fa qama bi tahridil qaba'il yayi waƙe na zambo ya zuga kuma waɗannan kabilun larabawa bi ash'arihi da waƙe-waƙensa allati kanat tubki hafa'izahu waɗanda dama suna wasa suna gwarzanta fushin mutane hafa'iz shine fushi ghadab yawa abin da dama za a ka an an ce tubki kuma shine kamar ka rura wuta yawa rura suna rura wutar wato bacin ran da ke zuciyar musulmi kun san waka da take da tasiri musamman balarabe yanzu nan za ga yana zaune gu daya wani wake za a kawai sai dai ka ga hawaye saboda idan mutum da ma ya iya kalma mu'assira dama haka yake ko yanzu ne ko da hausa ne mutum wani ya iya wa'azin da yana sa mutane kuka yanzu kamar irin wannan an yi shi a baya akwai mutane masu fasahar da yin su jahid ko zan jahid ai kuna ji bu amri ne jahid yana cikin mutane da ake kwatantawa ko ake bada labarin su da iya suranta abu a rubuce in ya rubuta maka wani abu in yana so ya sa ka dariya da wannan rubutun zai sa ka in yana so ya saka kuka da wannan rubutun zai saka ko suna cewa idan abu baki ne in jahizi ya zo ya sa shi fari zai iya maka maganar da sai ka kusa yadda cewa fari ne saboda iya kwatanta abu shine rubuta wani littafi akan falalar bakar fata haka shi ba bakin fata bane yau amma da ya rubuta littafi akan falalar bakin fata da wasu hadisai ne rubabbu da abubuwa zai zo ya hada da kuma zance irin nasa ya yi tasiri wajen wulakanta baƙaƙe a sham a lokacin da ya rubuta wannan littafi ɗin saboda yadda mutane suka ga jikin mutum a shi kenan ba kawai wani iri ne mun fahimci abin da haka iya magana yana da tasiri wajen wato musamman da'awa Allah maɗauki ya ba mu fasaha kafin nan kuma ikhlasi yawwa ina ne muke magana yace yawwa yace التي كانت تبكي حفائدهم كما اختاروا كما اختاروا شاعرا آخر كما سكزاقوني مواجين دمان سننسى مصافع ابن عبد مناف الجمحي سننسى كنا مصافع ابن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة suka ɗauke shi shi ma domin irin wannan aiki da shi ma ya yi shi wato ya gwarzanta da mutane akan yaƙi musulmi wa kana abu sufyan ashadda taliban alal muslimin abu sufyan ya fi kowa jawo hankalin mutane da haɗa kan mutane akan musulmi ta'alib shine ka haɗa kan mutane a bi gida gida a jawo hankalin mutane a cusa musu kiyayyar wani mutumi domin su zo su yaƙe shi shine ta'alibi ziga ba'da ma raja'a min ghazwati sawiqi bayan ya dawo daga gazuwan nan da muka yi magana akan ta ghazwati sawiq kun tuno ta me yasa aka samu suna ghazwati sawiq yawa saboda zub da gari da suka yi a hanya ko Abu Sufyan da suna dawowa yace dama shi sai ya je ya kai hari Madina suka zo Madina kuma suka shi wasu mutum biyu suka juya aka biyo su da gudu suka tsere suka bar garin su na wato guzuri musulmi suka samu to shine ce fa'ib bayan ya dawo babu nasara lam yanal ma fi nafsihi bai samu abin da yake zuciyarsa ba bal ba'a a miqdaran kabiran min tamwinatihi fi hadhihi al-ghazwa ya tozartar da ya lalata ya halaka wato adadi mai yawa ko gwargwado mai yawa na kayan abinci da suka tsara a wannan yaki yace wa zada at-tinata jillatan abin da ya kara wato lalata abu kuma au zadan nara izka'an yace in saha hada ta'biru in ya inganta a larabci a ce wannan wannan maganar yana cikin ta'birin da in ka faɗi wata kalma da ba a saba faɗa ba ka ce in saha ta'bir shi yana faɗa cewa dama a larabci akan ce zana tsini billata ka san an ce tsini ce ma'anar tsini da larabci shaɓi ko ƙasa da ta shafi da ruwa yawwa to in aka ce ai wannan caɓi an ƙara masa danshi ko ba ka dama abu a jike yake kuma aka sake jika shi to shine kalma ce da idan abu dama ba yadda yake kuma sai wani abu ya zo sake lalata shi ko ya ƙara rura shi to shi ake nufi ana faɗin wannan kalma ta karin magana a ce za da cini billatin na zada mai za da shi'ar baitan to ya kusa kasancewa abu ga yadda yake kuma a ƙara masa a ƙara masa adadi amma wancan ta bangaren lalacewa wannan kuma ta gyaruwa shi ne bambancin su yawa to shi da suke to in saha hada ta'khir ma asabu quraishan wato abin da ya samu quraishawa asiran a ƙarshe ƙarshen nan fi sariyati zaid ibn harisa ma'ana abin da ya samu quraishawa a ƙarshe ƙarshen nan na fitar da zaid ibn harisa yayi ba an je an samu ganima ba to wannan abin za da tsina billatin ya ƙara lalata musu al'amura shine abin da ake nufi ina fata mun gane min al-khasarati na hasarar da suka samu al-fadiha mummuna allati qasamat fiqara iqtisadiha wanda ta ta ruguza wato kashin bayan tattalin arzikin wato qurayshawa wa zawwadaha haka ne yawa min al-huzni ya kuma ba su ƙarin wato bakin ciki wal hammi da damuwa ma la yuqadaru qadruhu abin da a iya kimanta wato gwargwadon sa hina idin to a wannan lokaci zadat sur'atu quraish saurin quraishawa ya karu fi idadi halil khawdi fi ma'arakatin tafsilu bainahum wa bainal muslimin lokacin ne a damuwar quraishawa a gaggawarsu ta karu wajen su shiri shirin mai shirin yakin da zai raba su tsakaninsu da musulmi ana cewa ma'araka fasila an ce ma'araka fasila ana nufin yaƙi na ƙarshe kuma ma'ana abinda kowa zai san gidansu kamar da ake cewa duk da a yunwa kowa ya san gidansu ko ko halin kowa ya fito ma'ana a yi abin da duk ƙari kamar yadda muke cewa a yi ta ta ƙari to shine ma'araka fasila menene ma'araka fasilan kuma shine yaƙin uhudu zai zo mana insha Allah a cikin shirye-shiryen a darussan nan gaba insha Allah da fatan muna fahimta muna roƙon Allah subhanahu wataala sun tsaya nan ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana kuma wato amfani damar amfani da ilimi da Allah subhanahu wataala ya hore mana Allah subhanahu wataala kuma ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kaɗe mana kowace irin damuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a rayuwarmu ya sa albarka a ayyukanmu ya sa albarka a 'ya'yanmu da matanmu yaranmu waɗanda ba su da aikin yi muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba su aikin da za su Allah ya kaɗe su daga shaye-shaye Allah ya kaɗe su daga duk abin da zai harrafa su ya kuma su daga tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duwan cikin wata damuwa kuma mata ne ko maza ne rashin lafiya rashin haihuwa talauci damuwa ta yau da kullum ya Allah ka yaye mana Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali abubuwa da suke aukuwa a ƙasar nan na damuwa muna fata Allah maɗaukaki ya ɗauki mana su ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankalin da za mu bauta masa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa malam salamu alaikum in an gama yaƙi tsakanin kafirai da musulmi shin ya aka yi da waɗanda aka kashe to ban san wanne yake nufi ba ai oho ya ake yi da gawawaki to ai mun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a yaƙin badar binne su ake suma ba binne su za a yi su da mutane da wari ba annabi sallallahu alaihi wasallam a rijiyar wata tsohuwar rijiya ya ce a binne su kuma aka rufe yawwa za a kaula su ne ba barin su zaga dinda wasu a kusa da mu suke ma'ana kusa da gidaje in haka ne ku kaga duk dan adam ransa ko da na kafiri ne ba a barin sa a waje domin zai iya jawo lalacewar kuma yanayin al'umma alaikum salam ban sani ba ko ita ce manufar mai tambayar ayi na na abdul muttalib na a suna ne yana cikin sunaye da laraba suke a ce mutum al-aswad musamman in ya zama akwai wani duhu duhu tare da shi la'alla irin wannan ne yasa aka samu ko kuma ya zama asalin sunan ka kenan dan akwai waɗanda yake asali ba wai saboda bakin bane aka samu su suna suna ne dai mashhuri mm gare ne dan gida bin yau gare to Allah mu dake kyauta mana